الرحمن الرحيم yau sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon Allah dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu inda za mu saurari malam yaya abubakar inda zai mana karatun alƙur'ani a wannan babban masallacin juma'a na garin dakace da khalifa abbas sama'il abbas zai mana fassara ana gafata malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا أدبان يهدي إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا قارب زياد الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai bisa ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma a wannan yini na sha ɗaya ga watan ramadan a wannan shekara na 1443 a wannan babban masallaci na juma'a na garin da kace inda shi ya tsasa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara fuskanta shi da annabi rahmatu kuma ya ba mu albarkan su da albarkan masu albarka suratul jinn yau kuma Allah subhanahu wataala ya kawo mu wannan sura suratul jinn na aljannu a makka aka saukar tana da ayoyi 28 muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu da alhairan da yake ciki kishi haka kuma Allah ya kare tana fara da kama haka kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn Allah subhanahu wata'ala ya ce kul ka gaya musu ya rasulullah uhiya ilayya Allah subhanahu wata'ala ya yi mini wahayi menene wahayin da aka yi annahu sama annahu istama'a nafarun min aljin lallai rindina rindina wato gungu gungu na aljanu sun ji abin da nake faɗi ina fata an fahimta wa sarrafna ilayka nafarun min aljin ko yastami'una alquran shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce gaya musu sun ji yanzu su ne za ka ji kuma suna mai da labarin abin da suka ji su aljanin da kansu ina ba ta an fahimta me suka ce fafalu suka ce in na sami ina hakika lalle mu mun ji qur'anan mun ji karatun alqur'ani adaba abin ban mamaki abin ban mamaki an ce sanadiyar saukan wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi na zai tafi ɗaya daga cikin kasuwanni da yahudawa suke ba siye da siyarwa zai kai shi ba ba zai siya ba ne ba don ya siyar ba a'a an shirya ne don a je a yi amfani da wannan daman don kira zuwa ga Allah saboda ana haɗuwa to a daidai wannan gaban da ake haɗuwa za a haɗu da yahudawa za a haɗu da wani duka to a nan shi kuma sallallahu alaihi wasallam yake bada koli na kiran su zuwa ga Allah kiran su zuwa ga addinin Allah ina fata an bari to an ce a nan ne yana kan hanya ya tsaya yana sallah kamar yadda wani ruwaya yanzu yana cikin sallan ne sai ga wasu nau'i wato jinsi na aljanu suka zo suka saurari wannan karatun da yake ina ba ta an fahimta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya lallai su sun ji فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا نعم
يهدي إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا suna أحدا gaya ma ‘yan uwansu ba ya haji ilar rushid kuma lallai wannan alkur'ani da muka ci yana shiryatarwa ne zuwa ga hanyar shirya yana shirya shiryatarwa ne zuwa ga hanyar shirya fa amanna bi ya kamata ku zo mu imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada bai kamata mu hada Allah da kowa ba a wajen bauta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiran wasu daga cikin mutanen makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiran wasu daga cikin mutanen duniya cewa su zo su yi imani da Allah su zo su kadaita Allah suna ji a lokacin su kuma jinsin aljanu suke cewa walan nushrika bi rabbina ahada ina ba ta mun bayyana na'am وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى لسي أبنجدهم جد ربنا أبنجدهم واتويا جرمما نن جد نجرماني ina fata an bayyanta ka san jaddi zai iya ɗauka a larabci a ce kaka jaddul hasan wal husayn kakan hasan da husayn to nan ubangiji ya girmama an gane ko rabbina matta haza sahibata shi fa bai rike mata ba wala waladan kuma bai rike ɗa ba an fara faɗan mata ne dan tsakanin mata da miji a nan ne ake samun ɗa ta nan ne ake samun ɗa tsakanin ma'aurata guda biyu ko to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana shi din nan bai rike matta haza sahibata wala waladan bai rike mata ba kuma shi bai rigada ba wayannan fa duka aljanin ne suke ba da wannan fatawa na
وأنه كان يقول سبيهنا على الله شطدا wa annahu yace sai suka ce gashi kuma kana ya kula safihuna wawayen cikin mu suna faɗi alallahi shaqada suna kirkiran ƙarya suna jingina mu Allah wawaye daga cikin aljanun kaga akwai suna a cikin mutane yanda suke a cikin mutane haka suke a cikin aljanu ina fata an fahimta don su jinsin aljanu kamar jinsi ne na mutane a ciki akwai wani na salihuna wani na duna zalika su ma haka suke akwai mutanen kwarai akwai mutanen banza akwai rarrabuwa irin rarrabuwar da muke da shi ina ba ta an fahimta akwai waɗanda sun rarrabu waɗannan suna wannan ah, ba su yadda da akwai Allah ba waɗannan kuma su sun yadda akwai Allah amma ba za a yi kiyama ba duka irin yadda je jinsin ɗan adam yake su ma haka suke to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shadada sai gashi wawaye daga cikin mu suna kirkiran ƙarya suna zingina ma Allah na mene cewa Allah yana da da ko Allah yana da mata subhanallah na'am وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن ولا الله كذبا wa anna zananna suka ce kuma mu duk ko azi suke yi ba ina ba ta an fahimta suka ce mu zaton mu cewa allan ta kulal insu wani jinsi na dan adam wal jin ko kuma jinsi na aljanu alallahi kaziban ba za su kirkira ƙarya su jingina mu Allah mu a kyakkyawan zaton da muke yi a namu zaton cewa ba za su kirkiri ƙarya su jingina mu Allah a bangaren mutane da bangaren hankali yanzu nan ba suka musulunta yanzu suke koro wannan wa'azi ina ba ta fahimta qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba daga nan ne ba suka fara kuma daga nan ya hadi ila rushd fa amanna bi daga nan ne aka fara na'am
وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن يؤذون برجال من الجن فضاروهم Allah رهقا subhanahu wataala ce wa annahu sai suka ce kana rijalu akwai fa mazaje daga cikin jinsin dan adam su mazaje ne min al-insi yaquduna bi rijalin min al-jinn sai kuma su zama suna neman tsari da aljanu wato jinsin aljanu kun ga da idan aka zo shi dan adam a kullum shi aljani abin da yake so ka girmama shi ka nuna cewa shi ya isa shi kullum a haka yake ina ba ta amfani kullum a haka yake an gani kullum abin da yake faruwa ke idan aka zo aka sami mutane sun sauka a wuri maimakon su neman tsari daga ubangiji sai su ce suna neman tsari da shugaban wannan gurin ina ba ta fahimta kaga an kawo yadda ake neman tsari yadda ake neman kariya da yadda ake abu to maimakon in suka zo su yi haka sai kuma su ce suna neman tsari da shugabannin wannan wai aljanin da suke wannan guri kenan to wannan abun su kuma abin da aljanin suke bukata kenan shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana wa annahu kana rijalun min al-insi yaquluna bi rijalin min al-jinn sai su nima cewa suna neman tsari daga waɗannan aljanin fa zaduhum rahaqa ba abin da suke kara musu face tabewa da girman kai su a wannan lokacin za su ga cewa sun sun isa yau gashi har jinsin dan adam zai zo ya nima tsari da shi ya nima tsari da su ina fata an fahimta Allah ya kare na'am وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنهم سوما فعلت أننا ظنوا سنين زتو كما ظننتم كما يندى لن أدن يكي هو كما يندى الجن إبليس يكي أن لن يبعث الله أحدا وإذا أموتم الله بذيك أشكوا با سنا ونن تنانين سنا ونن زتان ina fata an fahimta na'am وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئا حرسا شديدا وجوبا sai ga suna cewa an na ga mu mu dinnan lamasna sama'a muna son mu je sama mu dan leka sama mu ji wa abin da suka saba ji fa wajadna ha muli'at harsan sai gashi mun samu ta cika da tsaro fa wajadna ha muli'at harsan shine yan tsaro mala'iku ke sun cika ta da tsaro shadidan kuma tsaron fa mai tsanani wa shuhuban kuma ba haka ba ma idan aka zo hawa din ana samun taurari masu masu haske din nan suna ana jifan mu da su shine wa shuhuban saman gashi ya cika da tsaro in kuma ana kan zuwa saman ana haduwa da taurari da ake jifa ina ba ta an fahimta shine Allah yake gaya mana na'am وأنا كنا نعود منها مكائدا للسمع فمن يلتمع الله يجد له شهابا رصدا وأنا كنا نقعد منها يا gashi muna zuwa gabanin wannan lokacin mu zauna maqa'idan lisami mu zauna dan mu ciyo zantuttukan da ake gaya mu mala'iku da muna tsayuwa da muna zama amma yanzu gashi an kawo mana iyaka faman yastami al'ana duk wanda ya je a yanzu dan ya ji wannan abin da ake ji na sirri yajid lahum zai samu shihaban wannan tauraruwan mai kibiyan nan rasada yana wato shine wato yana dafo kenan ina fata an fahimta zai dafon shi ya karakar da mutum da su aljanna abin da suke yi da suna takawa su je sama to idan abin da aka gaya ma mala'iku idan suka ji gaskiya guda ɗaya sai su zo wajen wa'innan mutanen da suke neman tsari da su sai su gaya musu wannan abin da zai faru guda ɗaya misali a ce abu kaza zai faru a wuri kaza to sai su ciwo wannan labarin idan suka zo suka faɗa wannan tabbas hakan ne zai faru amma su kuma sai su ƙara guda goma a kai sai su ƙara guda goma a kai to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana to daga nan da aka gane sai aka sa iyaka yanzu ba za su iya zuwa saman ba in ma sun tashi za a za a aiko taurari masu haske su hallaka su yanzu ba mu sani ba me yake faruwa na'am وأن لا مدري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن حقيقة مو لا ندري بمسني sharru urida Allah subhanahu wataala yana nufin wani sharri ne bala'i ne bi man fil ardi ga wanda suke bayan ƙasa suna ni ana neman musu wani tsari ne a sharri ne ga wanda suke bayan ƙasa am arada bihim rabbahum rashada ko ko ubangijin su ya nufe su da wata shiriwa ne shi yasa yanzu aka sanya mana iyaka an gani kaga nan sai suka ce wa anna la nadari a sharrun urida da haka ba su jingina sharri ga Allah ba jin amma da aka zo su ce am arada bihim rabbahum kaga nan da yake alhairi ne sai aka jingina shi da Allah amma da sharri ya zo sai ba a jingina shi da Allah to haka ake so kullum duk abin da ka ga alhairi ya same ka wannan daga Allah ne aka san haka in ka ga ya same ka to ka zargi kanka ina ba ta amfani da ka zargi kanka aka san haka ka zargi kanka na'am وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق جددا wa'anna min wa'anna min nasalihuna a cikin mu akwai mutanen kwarai wa'inda suka yi imani masu sauraron alqur'ani masu imani da sayyidina rasulullah wa min na duna zalika a cikin mu kuma akwai akasun wannan wanda ba su imani da Allah ba ba kuma su sauraron alqur'ani su kuma akwai wa'innan kunna dara'ika idada a cikinmu dai akwai wanda suke bin hanyoyi daban-daban shine iradan daban-daban su bi wannan wannan su bi wannan wannan su bi wannan akwai wanda suke bin hanya madaidaiciya min nasalihu ne kenan min naduna balika wanda suke bin mummunan hanya Allah ya kare kunna dara ike gidada a ciki akwai masu bin hanyoyi daban-daban an gani shi tariq shine hanya na
وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا wa'anna bananna mu muna ganin cewa allan nu'jizallahu fil ardi Allah ba zai wato ba zai tada mu a bayan ƙasa ba ina fata an fahimta walan nu'jizahu kharaban kuma ba za mu wato idan su a yanda suke tunani wa'anna zananna allan nu'jizallahu ba za mu iya kuyan mu Allah mu gudu ba walan nu'jizahu haraban kuma ba za mu iya gudu ba idan muka ce za mu gudun ma ina za mu je ba kuya ba guduwa na وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بحثا ولا رهقا wa'anna lamma sami'na al-huda hakika lallai da muka ci shiriwa ana karanta alqur'ani sami'na al-huda amanna bi mu sai muka yi imani da shi fa man yu'min bi rabbi duk wanda ya yi imani fa da ubangiji shi fala yakhafu basa baya tsoron wani abu da zai zo ya biyo na nakasa a cikin mu'amalan shi a cikin rayuwar shi ko a ƙarshen rayuwar shi an gane ko bahasan kenan ba zai samu wani tawaya ba ba zai samu wani shaskaro ba ina ba ta amfani da wala rahaqan kuma ba zai samu wani wanda zai dauki mishi wani laifi ba ina ba ta amfani da a daura mishi laifin da ba nashi ba in kai imani da Allah ba za ka samu ba wala rahaqan an gane la taziru waziratan wuzira al-ukhra wata rai ba za ta dauki laifin wata rai ba na وأنا منا المسلمون ومنا القاسرون فمن أسلم فأولئك تهروا wa'anna رشدا minnal muslimuna lalle a cikin mu akwai musulmai wanda suka mi kauya wa minnal qasituna a ciki kuma akwai wanda suka karkace suka kafirce ke wa man aslama kaga duk wanda yayi kauya ya imani fa ulaika kaga wannan taharraw rashada Allah subhanahu wataala yake ga lalle ya kama hanyar shirya hanya madaidaiciya ya kama ta Allah ya sa mu a ciki Mm.
وأما القاسدون فكانوا لجهنم حدبا wa amma alqasuna amma kaga wanda suka kauce ma hanyar Allah suka kafirce fa kanu su sun kasance da jahannama suna cikin wutan jahannama hadaban sun zama makamashin wuta shine hadaban irin abin da ake hadawa a hada wuta to wanda duk ya kauce ma Allah ya kauce ma hanyar Allah wannan ya zama makamashi da wuta Allah shi kare na'am ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء wa غدقا istaqamu ala tariqati kaga ina a ce za ku tsaya akan hanya majejiya hanya majejiya ita ce tariqa kenan hanyar da babu kaya a ciki ba komai in ka bi ta ka bi saliman galiman ba faci ba tintuɓe ba komai ina a ce za ku tsayi akan wannan hanya majejiya la asqaina la asqainahum lalle da mun shayar da ku ma ana ruwa ruwan kuma mai yawa mamakon ruwa shi ne zarafar mai yawa ina a ce za ku tsaya a kan wannan hanya ina ba ta an fahimta ka ji inda mu muka samu sunan ɗariƙan muke ce ɗariƙan tijjaniya ko ɗariƙan kadiriya wato hanya madaidaiciya an gani ita hanya tana da sunaye yi wata an gani amma in ka ji an ce ɗariƙa a ɗariƙ wato wannan hanyar in ka ji shi tabbat ba kaucewa a kan shi to shine mu muke kanta muna kan hanya na musulunci an fahimta ita ce babban hanya ita kuma akan hanyan aka yi mata ado kusan titi aka mishi ado a yi mishi farin fenti ko a yi mishi yalo ko amma shi akan titin yake ina ba ta an fahimta da ba a samu titin ba ba za a samu wannan adan na kan titin ba ba za a samu a yi mishi fari ba ba za a samu a yi mishi yalo ba za a samu ba da haka shi yasa ita gaba ɗaya ɗariƙa tana jingine ne a cikin musulunci ba wani addini ne daban ba ba kuma wata sabuwar addini a'a a cikin musulunci ne duk abin da musulunci ne ya zo da shi shine ɗariƙa ta ce a haɓaka shi kaga dai la ilaha illallah a cikin musulunci ke ko shine ma tushen musulunci shikenan mutum yana faɗin la ilaha illallah kaga nan take ya zama musulmi idan ba musulmi bane to kuma ɗariƙan ma abin da take kenan ni yau yake faɗin la ilaha illallah saboda ni ne wanda ya zama ya saba ya tashi a abu ana sa ran idan ya zo ƙari cewa kuma ya ƙari da abin wato a yanda ka taso da ƙuruciyanka a haka ake fatan ƙarshen ka ya zama to in ka saba da la ilaha illallah komai la ilaha illallah to shi kenan idan karken ta zo kuma sai kaga la ilaha illallah ta ta zama ita ce harshen ka ya karye da fadin ta to kaga a cikin musulunci istighfar a cikin musulunci yake zai maka magana da istighfar ko salatin annabi a cikin musulunci yake annabi sallallahu Allah ya yi umarni inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana asqaina ma an tarafa na'am لنبتلهم فيه ومن يورد عن ذكر ربه يسلكه عذابا Allah ya سعدا ce mun yi haka ne li naftinahum fi dan mu jarabce su a ciki wato mu ga cewa a ciki waye masu yawan godiya su waye masu yawan tuba Allah ya sa mu a ciki. wa man yu'rid an zikra rabbi kaga duk wanda ya kauda kai da ambaton ubangiji ya daina faɗin la ilaha illallah ya daina karanta alqur'ani ko sauraron alqur'ani nasluquhu Allah ce za mu dandana mishi za mu shayar da shi azaban sa'ada azaba mai tsanani Allah ya kare na وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أهدا annal masajida lillahi lalle masallaci ku sani fadakin Allah ne. ba a siye ba a siyarwa ba a fidiya wani ya miƙe a masallaci zamanin manzon Allah ya ce dan uwa ina ciyar raƙumi na ne ya bace a wuri kaza ko idan Allah ya sa wani ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce wato la radda Allahu laka kada Allah ya sa ka gani innama buniyal masajid lizikr was salah shi masallaci ba a gina shi dan ai cigiya ba shi yasa har yanzu da wani zai miƙe ce yana cigiyan abu kaza sai a ce la raddallahu laka Allah ya saka da kaga wannan abu ina ba ta an bayyana shi masallaci haka aka shi yasa masallaci a kullum wuri ne wanda matattara abin da ya shafi addini shi ake gabatarwa ciki ba a mai da masallaci ya zama hanya ya zama hanya kawai kowa in ya zo ya wuce a ba a mai in ka ga duk wanda aka gan shi a masallaci ana sa ran cewa wani abu ne ya kira shi ko dai ladan ya ce ya zo lokaci ya ko an zo a yi wani gyara ko an zo a yi wani sulhu ko an zo a yi karatu ko an zo a ɗaura aure duk wani abu dai abu mai kyau shine ake gudanarwa amma duk akasin wannan masallaci ba wurin bane ya wuce wannan ina ba ta amfani kawai mutum ya ce ya mai da wurin hanya ko ya mai da wurin wurin hutawan shi ko wani majalisi na shi na wannan zai zo a kulla wannan a bashi ton kaza ai kaza masallaci ya fi karfin wannan wa annal masajida lillahi an gina masallaci ne dan Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce masallaci daki shi fala ta da umma Allahi ahadan ba a hada wani da Allah a masallaci kowaye ahadan shi kadai ake faɗe ina ba ta abin bayyanta amma nan ka ga shi yasa inda za ta gane annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba kowa yi bane ai masallaci ba ta cika sai an faɗa annabi Muhammad ina fata an fahimta ashhadu an la ilaha illallah sai a ce mene wa ashhadu anna muhammadar sallallahu alaihi wasallam shi haka ne kaga shi nan haka a tada ikama shi ma haka idan ka zo kana sallan dole sai ka yi french ka yi gaisuwa an buga maka stamp ina ba ta an bayyana sai ka ji kana assalamu alayka ayyuhan nabi a raka'a biyu farko in ma ita ce nan raka'a biyu sallah asubahi ne to a take abin da za a ce za ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi wai kana nema a karɓo wannan sallah a buga mata sa an gane ko shi yasa ababen kwarai shi ne ake aikatawa a masallaci na'am وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما وأنه هو إنه لما قام عبد الله kaga a lokacin nan da wannan babban bawa ya miƙe annan Muhammadu kaji sunan da annabi ya su kenan Abdullahi ya ka duk inda wani abu zai zo mai girma Allah subhanahu wa ta'ala zai kira shi da Abdullahi سبحان الذي أسرى بعبده هنا بعد أن الحمد لله الذي لم يتخذ haka za ka ce Allah yana gode kanshi da su kaga nan kuma lamma kama Abdullahi shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana ka ambaci wannan kadu ya kununa alaihi labida iris ya rage wa'innan jinsin masu sauraron wa'azi masu jin wa'azin nan su fada mushi saboda yawa sun zo suna sauraron shi suna jin alkur'ani an ce a sallah ne suna jin alkur'ani suna turere newa iris ya rage su fada musu da na rasulullah an fahimta za ku ganewa a lokacin da ake rabon wani abu wanda kowa yake ganin kada kafin abin ya zo ne shi zai kare musamman a ce ana raba kuɗi kaga karshe mai rabon in ba a yi wasa ba za a tanne shi shi ne Allah subhanahu wataala yake gaya mana na'am قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قال إنما أدعو ربي lalle ga ya musu ni abin da nake kira ubangiji na shi kadai wala ushriku bihi ahada kuma ba a hada shi da wani a wajen bauta shi kadai ne ba a hada shi da wajen da wani wajen bauta na'am قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا
يا رسول الله إني للي أجيك أني لا أملك لكم ضرا فبن يتوري مكوان تتابا ولا رشدا كوكم وانا العير إذن يزوء هذا يزوء ko idan al'airin bai zo ba in sa yanzu ba zan iya wannan ba zan iya wannan ba duk abin da kuka ga nayi wanda Allah ubangiji ne ya umarce ni akan shi an fahimta na قل إني لن يجرني من الله أحد ولا أجد من دونه ملتهدا قال يا رسول الله inni lam yajurni min Allah ba wanda ya sai taimake ni a wurin ubangiji in azaba ne zai zo ba wanda ya sai hana in kuma wani alheri ne zai zo ba wanda ya sai hana min yajurni min Allah ahadan wa lan ajid min dunihi multahada kuma ba za ka samu wani mafaka ba idan ba wurin Allah ba duk inda za ka je wurin shi ne yana nan a wurin na'am إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يأت الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها أبدا
illa balagan min Allah face ni fa an turo ne in isar da sako wa risalatihi da sakon ubangiji ni ne ta dan sako ne kuma in isar da sakon sakon daga ina min Allah daga wurin ubangiji wa man ya'ti Allah duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba ma manzon Allah fa inna lahu nar jahannama haqiqa makoman shi ita ce wutan jahannama Allah ya kare mu khalidina fiha a ciki za ya dawwama abadan har abada ta ci abadan kenan ina ba ta an fahimta na حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من ألف ناصرا وأقل عددا ta azzuwa idara au ma yu aduna su ga lok abin da aka yi musu alƙawarin samun shi an yi alƙawari za a same shi to gashi fa yau rana ko dai kiyama ko kuma azaba hatta idara au ma yu aduna wasu ya alamuna da sannu za a gani man adaba nasira wane ne yake da yawan mataimaka wa kallo adadin wa kuma yake da karancin masu taimako wane ne a ranar za a gani su wane ne wanda yake tare da mala'iku yake tare da muminai shi ne ko ko wanda yake tare shi kadai daga shi sai shi ranar kiyama kenan Allah ya sa mu je a imani na قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي wai أمدا alkawarin nan da aka yi kulga ya musu in ajari a qaribun ma tu'aduna abin da aka yi alkawari shin yana kusa ne yana kusa ne an yaj'al lahu rabbi amadan ko ko Allah subhanahu wata'ala ya sanya mishi wani lokaci wato yana kusa ne ko ko yana nesa ne na'am عالم الغيب فلا يظهر على غيبه alimul أحدا gaibi ai wannan sai masanin abin da yake boye shine ubangiji wala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayyanar da gaibinsa da kowa wato abin da yake boye baya bayyanar da shi ga kowa illa إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا Allah subhanahu wataala ce illa man iltara min rasul sai wanda ya zaba daga cikin manzanni an gane wannan a sanar da kai ubangiji shi ba wani abu gaiba a wurin shi ba wani abu gaibi yana a wajen mu nemo halittar shi shine abin da ya boye mana sunan shi gaibi amma shi ba wani abu da ya buya a sama ko a ƙasa balle a ce shi kaɗai ne ya san gaibi a dama komai ya sani komai yana cikin ilimin shi tun kafin ya zo. to wannan abin da ya sani idan ya so ya sanar ma wasu sai ya nuna musu ina ba ta an fahimta da haka gaibun ya tafi kashi kashi ne akwai gaibu da wanda babu wanda ya san shi sai Allah har yau bai sanar ma kowa ba ko manzon Allah shine bambancin ubangiji mahalicci da sayyidina rasulullahi abun halitta da haka akwai gaibun da Allah ne kawai ya sani akwai gaibun da ba wanda ya sani daga Allah sai ya sanar ma manzon Allah shine fa'auha ila abdihi ma auha ubangiji kawai yayi ma manzon Allah wahayin abin da ya mishi wa har yau ba a sani ba amma annabin ya sani ai ko Allah ne ya sanar da shi shi kuma gaibu ba wanda yake da ikon sani sai an sanar da shi to abin da aka sanar da kai yanzu ya tashi gaibu a wurinka akwai gaibin da kuma annabawa sun sani kaga nan Allah ce sai wanda ya zaba daga cikin manzanni akwai wani manzo da ba zaɓaɓɓe ba babu akwai gaibin da kuma Allah subhanahu wata'ala yana sanar mata bayinsa salihai yana sanar musu sunan shi gaibi kun ga jiya muke faɗan sai da na abubakar Allah ya ƙara masa yadda ko ko a cikin karatun mu yana gaya mu sai da Aisha Allah ya ƙara mata yadda wannan dabinan da ne miki kyauta ki zo ki karba idan na rasu ya tashi a naki ya koma na magada yan uwanki mata biyu da ɗayan uwanki maza biyu ta ce baba na san yan uwana maza biyu Abdulrahman sai da na Abdulrahman sai da na Muhammad na san yar uwata mace sai da Asma'u amma ban san ɗayan ba dama kana da wani kana da wata ƴaci baicin mu sai a ai wance ta samu ciki wata ɗaya kenan kuma za ta haihu za ta haifi ƴa mace kuma hakan aka yi aka haifi ƴa mace aka sa mata ummu kursum kaga wannan ai wani gaibi ne waye sanar da shi ta samu ciki wata ɗaya Allah ina ba ta an fahimta kaga wannan mataki ne akwai kuma wanda mu amma ma an sani yanzu nan sai ka ga an zo an ce maka za a yi ruwa a Zariya, ko za a yi ruwa a huntuwa ko za a yi ruwa a wuri kaza wanda ba wanda ya san inda za a yi ruwan ba wanda ya san a ina za a yi ruwan sai Allah amma ya ara ma wasu yanzu nan kuma sai kaga an yi ruwan har a ce ruwan zai zama yana da yawan adadi kaza ko yana da ƙarfi adadi kaza to amma cikakkiya komai gaba ɗaya yana koma wurin ubangiji shi yasa an kalli mutum yana cewa wai ba wanda ya san gaibu sai Allah ya jahilci gaibun ne gaibun ne ya jahilce shi ai ubangiji ba wani abu gaibu ko akwai abin da yake koya masa babu amma mu halitta akwai abin da yake koya mana to daga lokacin da aka sanar da kai an sanar da kai da abin da ma gaba alaika ko ma gaba laka abin da ya koyan maka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce illa man irtara min rasul sai wanda ubangiji ya zaba daga cikin manzanni fa innahu yasluku min bayni yadayhi in kuma za a saukar da wannan abun za a sanar da su akan sanya tsaro ina fata an fahimta min bayni yadayhi wa min khalfihi rafada bangaren dama bangaren hagu gaba dama baya ana sanya ne rasadan yan tsaro jami'an tsaro wanda za su kiyaye wani abu ba zai zo ya shiga na canza wannan abin da aka ɗauko ba kaga mala'ika jibril ai yakan ɗauko alqur'ani in zai zo yakan zo da mala'iku wanda ba wani shaydani da zai kara wani abu idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai karba da haka yakan fita sai Allah subhanahu wataala ya canza shi ya koma yana karban abu a wajen mala'ika shi yasa bai ji bai gani bai gane kusa da shi gaba na'am ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأعطى ما لديهم وأعطى كل شيء عددا
كنا الله سبحانه وتعالى ليعلم دم مبينا أن قد أبلغوا رسالات ربهم cewa lallai sun isar da sabon ubangiji daidai wa ahada bima ladayhi ilmin ubangiji ya kewaye komai da komai wa ahsa kulli shay'in adada kuma ubangiji ya san adadin komai da komai an gani yanzu in aka zo aka aje buhu gero guda goma anan in aka ce ka irga buhu nawa zai baka buhu nawa buhu goma zai baka ko amma a ce faɗa adadin ƙwayan da yake cikin kowane buhu wa ya san shi to shi ubangiji ya san wannan ya san wannan buhu goma ne ya san kuma a buhu ɗaya akwai adadin ƙwayan gero guda kaza kuma wannan ƙwayan geron wane da wane ne za su amfana da shi ubangiji ya san wannan ina ba ta amfani da ka ga wannan ma'ai wani gaibi ne ka san shi za ta sani to shi kenan wannan sura ta zo ƙarshe na
سورة المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو قد منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سورة المزمل الله كما سبحانه وتعالى يا كاوم وأن سورة سورة المزمل suna daga cikin surori farko farko wanda aka saukar wahayi ga sayyidina rasulullahi wasu sun ce wannan surar ita ce aka fara saukarwa da ita da ƴar uwanta wanda za su shiga nan gaba wasu malamai aka ta tsaya cewa su ne farkon suran da aka saukar masa sayyidina rasulullahi wasu suka ce a'a suratul qalam iqra wanda take gaba ita ce suran da aka fara saukarwa sai wannan aka ce a wannan ne aka fara saukarwa da aka saukar ne da waɗannan ayoyi guda biyar na farko shine sai suratul qalam ta sauka ala ayi halin dai lokacin da annabta ta zo a lokacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya nisanci mutane sai ya ga yana sha'awan ya zama ya kadai shi kadai bai san ya dinga cuɗanya da haka sai ya fita ya tafi domin samun daman yadda zai bauta ma Allah ya ƙara kusanta wurin Ubangiji ita kuma matarsa sai da Khadija da Allah ya ƙara mata yadda ita kuma a lokacin tunda ita mai kuɗi ce ita take ɗaukan nauyi ita take sponsorin din wannan kai kawo da ake yi Allah ya ƙara mata yadda shi yasa ita gaba ɗaya dukiyar ta tanarkar da shi saboda annabi Muhammad in an ga wata mace yanzu tana ba addini hidima to ta koya ne dama ba nan ne faru ba akwai wacce ta yi gabanin ita sai da ka jira Allah ya ƙara mata yadda to shikenan ana nan sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabta ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan wajen in ya je ya kwanaki sai ya dawo ya ƙara ɗaukan guzuri ya koma nan kuma sai an nafta da su to shine ya ga mala'ika jibril alaihi salatu wassalam da suran shi mala'ika jibril an ce yana da kafakai ɗari shida amma idan zai shigo duniyan nan tamu gaba ɗaya da fukafukai biyu ke zuwa fukafukai biyun nan kuma ita ne take cika sassan sammai da kasai gaba ɗaya ka bai gaba ɗaya waɗannan buka-buka to sai ya gan shi a cikin siffan shi na mala'ika shi ne sai ya dawo gida a tsorace sai yana ce ma sai da Allah ya ƙara mata yadda zan miloni dafci ki lullube ni ki sa mini bargo lullube ni sa mini mayafi ki lullube ni na ga wani abu nan ko yana gaya mata ya ga mala'ika ne ya shiga yanayi na damuwa ko ya shiga yanayi na tsoro sai ta ce wallahi wani abu na cuta ba zai same ka ba mai hali irin nasa ba yadda za a yi Allah ya sa wani abu ya cutar kana sa da zumunci mare shi kana bashi kana da haƙuri ce din ka faɗa kaga yadda ake son mace kenan lokacin da ya dawo da damuwa ita kuma lokacin take gaya mishi kalamai masu kwantar da rai ina ba ta amfani da kaga sabanin mu na yanzu ai sai ta fahimci din kai daga ganin ta san ka yanda kake shigowa amma tana zuwa sai ta ce maka magana ce bane nake maka kai san wani abu ya fito da kai kuma nan gashi ita abin da ya dame ta shine kawai ita ko tunda ta ganshi a haka a'a ta ce wallahi wani abu ba zai samu sai ce ai ga nan ma ya dawo sai ta ce to tsaya sai ta cire lullubanta sai ta ce kana gani sai sai ban gani shi sai ta mayar sai ce gashi sai ta ce a wannan namusu ne wanda yake zuwa ma annabi musa kai ma shi ne yanzu yake zuwa maka wani babban al'amari ne amma ina da ina da kaza ina da kaza bari zan je in tambayo akwai irin malamai din nan na bani isra'ila masu bauta da ce sai ta gaya musu ya ce a wannan shine babban al'amari wannan shine manzon da Allah zai aiko na karshen zamani shine to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana to ya lidduba sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil ya wanda ya lidduba da mayafi ina ba ta an fahimta ko kuma wasu malamai suka fassara ya ayyuhal muzammil ya wanda zai dauki babban nauyi shine sako na alqur'ani kenan qum qumul layla ka miƙe ka yi sallah da daddare illa qalilan sai dai ka bar dan kadan daga cikin dara nisfuhu ya zama ka raba daren biyu ka tsaya a rabi dan kai ibada awin kus minhu kalilan ko kuma ya zama ka rage dan kadan ka rage a cikin wa'annan rage din wato ya zama ya kasu kashi biyu ko kuma ya zama ka bar dan kaɗan ne a cikin wannan daren au zid alayhi ko kuma ka ƙara an fahimta ko ka ƙara warkil qur'ana tartila sannan kuma ka karanta alqur'ani idan kana yi karantawa tartila ɗaya bayan ɗaya shine tartila alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم شيني ترتيلا هنا فاتا an fahimta. to nan Allah subhanahu wataala ya ce qumil layla illa qalila kaga an raba daren gida uku kenan an ciki an bashi zabi ya dauki kashi da ko ya zama ya raba daren kashi uku qumil layla kenan illa qalila sai ya zama ban kaɗan ne wato a kashi biyu ya miƙe ya yi ƙiyamun lailin dare kashi biyu ya bar kashi ɗaya an gane nisfihu ko kuma ya zama rabin daren ta ga kashi na ɗaya na biyu kenan ko ya zama ya kasa dare gida uku ya ɗauki kashi biyu ya bar kashi ɗaya ko kuma ya zama ya yi rabin daren ne awon isminu kalila ko kuma ya zama ya raba daren gida uku ya ɗauki kashi biyu ya ya huta ya ɗauki kashi ɗaya shi kuma ya tashi kiyama ne kaga an raba daren uku kenan ko daya bisa uku ko biyu bisa uku ko rabin daren auzi da alayhi ko kuma duk yadda ka samu a waɗannan kashe-kashen da aka yi in ka ƙara ma yayi warattil alqur'ana tartila ka karanta alqur'ani karantawa shi yasa ake so a karanta ba wai dogon karatun ake bukata ba ina fata an fahimci ba dogon karatun bane ba a ce in za ka yi kiyamun laili sai ka sauke alkur'ani ba ba a ce ba ba a ce sai ka yi talatin ba ba a ce sai ka a'a ko aya ɗaya ka yi ana buƙatar je ka karanta shi daidai yadda yake shi ne abin da ake buƙata daidai yadda yake shi kiyamun laili ba a iya ka ce mishi ba a ce wuce an sauke alkur'ani shi ramadan ko wannan a'a ba wanda aka ɗora mishi wannan abin da ake so dai war tilal qur'ani tartila ina ba ta fahimta na
inna sanulki alayka qawlan sakila ya hakika mu sanulki alayka qawlan sakila za mu saukar maka da wani zance zance mai nufi shine alqur'ani shi yasa sai ga Aisha ta ce idan ana saukar ma da annabi wahayi sai kaga yana zufa idan yana kan raƙumi raƙumi zai iya ɗauka sai ya faɗi shi muna ganin raƙumin ya faɗi kwaram mun san wahayi ya zo kawai abu ne zance ne mai nauyi shi yasa a ce mutum ya ɗauki maganar Allah ya ɗauki alƙur'ani ya ɗauke shi ba girma ba ba muhimmanci to wannan alama ne na rashin imani alama ne na rashin imani ina fata an bayyana shi qur'ani Qur'ani abu ne mai girma hatta wanda ya zo da Al-Qur'ani Ubangiji sai da ya ce mishi inna sanulki alayka qawlan thaqila za mu sanar da kai wani zance zancen nan kuma yana da nauyi shi yasa kaga mutum ya dauki Al-Qur'ani ya rantsi shi wai yana ganin cewa ba wani abu da zai faru Al-Qur'anin a haba ai sai ya sai ya ci sai ya tabbatar da gaskiya inda take القرآن يمكن الناس نمضي عليك قولا سكيلا نعم إن ناشئة الليل أشد وباء وأقوم قيلا ناشئة الليل حقيقة تاغلو كتندري هي أشد وضعا شين يبقى تبتا نزوا وضعا كنا an fi son shi yasa aka ce kumin laila din nan saboda Allah subhanahu wataala ya ce kaga dare ya fi tabbata ya fi natsuwa wa a kawamu kila kuma ya fi miƙewa wato ya fi miƙa in kana tsiyamun laili da daddare hatta karatun da kake yi za ka ji ya sha bamban da wanda kake yi da rana saboda a lokacin wuri ya yi tsit kuma dama shi tsiyamun laili a yi wani dare ana son ne a yi shi in za ka yi karatun ka yi shi a bayyane saboda ya sa maka nishaɗi ya hana ka gajiya ya ɗibe maka barci shi ko na rana ana son ka yi shi ne a koye amma fa duk wanda ka yi a ciki ko ka yi a koye ko ka yi a bayyane inda ranar ne ya yi duka yayi amma an fi son duk nafilan da za a yi na dare a yi shi a bayyane misali in an yi makariba za ka yi nafilan makariba eh, raka'a biyu ko raka'a hudu karatun da za ka yi ka yi shi a bayyane dan lokacin dare ya riga ya shiga haka na isha ana son a yi shi nafila bayan sallar isha ana son a yi shi a bayyane shi yasa za ka ji ana yin asha a bayyane to Allah subhanahu wata'ala ya ce a tsayi da daddare ya fi tituwa kuma ya fi natsuwa ba hayaniya ko masu mota ko wani abu rediyo ka ji an kunna ka ji ana sanar da wani abu hankalin ka ya dauke ina fata ana an fahimta ka san yanzu sai kaga mutum yana sallah ba ma na jira ba fa sallan farali amma kuma ga rediyo kusa da shi kuma da zai baka labari sai ce maka ya ji a rediyo ne daidai gaban da yake sallah kuma daidai gaban yake jin rediyo kaga ya akwai alamar tambaya daidai wannan gaban kuma yana jin rediyo ce ai na ji ina ji kuma yana sallah ne a wannan lokaci kaga ba a samu nutsuwan da ake bukata ba in ko dare yayi ai an mari da sai dai ka ji ka ji shu shikenan ina ba ta amfani shi kuma kiyamul layl ana son a yi shi an fi so a yi shi a karshen dare karshen dare aka fi so a yi in kai a farkon dare yayi shi yasa hadisi ya zo tabbatacce a cikin motsa ya zo idan mutum ya ga cewa zai iya tashi a ƙarshen dare ya nafila ya kiyamun layi to ya bari sai ƙarshen daren ya yi amma idan ya tabbatar da cewa ba zai iya tashi ba to yi a farkon dare shi kuma ya fi mishi ana idan da isha sai ka kiyamun layi ka kai shafaɗi da wuce shi kuma kiyamun layi ba a iyakance ba dan ruwaya ya zo sai da na rasulullahi yakan yi raka'a goma sha ɗaya yakan yi raka'a goma sha uku yakan yi abin da ya fi haka ina ba ta amfani da to shi ko abin da ake so da kai in ka fara yau ya zama ya tabbata kana yi kuma kaskanta shi to sai ka ɗauki yadda za ka iya ko raka'a hudu ko raka'a shida yadda kai in ka fara ba zai gajiyar da kai ba wata rana ba za ka dawo ko ka gaji wannan da kake yin da zaka ga ba wani abu ne mai yawa ba yanzu nan kawai zan yi raka abu ne shi yasa ake so mutum ya dauki abin da zai iya kada ka ce kullum kai kana raka a goma ko ina yin kaza wannan ba shine burgewa ba abin da ake so a dawwama ana wannan aiki shine abin da aka fi bukata ina ba ta amfani kuma babu laifi a haɗu a yi kiyamun laifi wasu malamai suka ce a'a ashen ne kawai ake yi shine ake mishi jami dan ya faru a zamanin sai da rasulullahi wasu suka kafa hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tarajja sahabbai ba su da yawa a masallaci sai suka yi najila da daddare waɗannan wanda suke cikin masallacin sai suka tashi suka bi shi kun sa akwai wanda sunan masallaci nan ne gidansu nan ne komai nasu da aka sai suka fi manzan Allah aka yi kiyamun ne da daddare gobe na kusa-kusa sun ji labarin cewa ai jiya manzan Allah ya fito kuma an yi kiyamun ne da shi su ma na kusa-kusan sai suka fito ranar kuma aka dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito kuma aka yi kiyamun ne da su ma da su to yanzu ba kwana na uku yanzu ya fasu ko a kwana na hudu in jirawin ya kokonto sai labari ya fi cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a wannan ranar sai bai fito ba gaba daya sai bai fito ba sai da aka fito sai ce musu abin da na guda saboda idan yanda na fito na daya na biyu na uku ko na hudu aka ce mun ƙara fitowa Allah subhanahu wataala zai je wajen ta fa zai sa ta zama wajibi to ganin haka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai fito ba da haka daga nan kuwa sai ci gaba yana yin nashi abinda ma kana Allah ma sha'a abinda Allah ya so ya gabatar akan shi ba a dawo da jam'i ba sai zamanin sayyidina Umar Allah ya kara mishi shine da ya kalle su ma har ya ce ni'ma bid'a ta haza wato wannan bid'a wannan abu da aka zo da shi ma da Allah da dan ya zo ne ya ga nan ana yi nan a cikin ne zai hana a haɗu da ya ja sai ga an hada an sanya liman kuma yana yi to shine aka samu na ba ta amfani shi yasa ko yaya kada gajiya ta hana ka ka samu ka yi ashafi shi yasa ake yin jam'in yanda duk yanda za ka yi za ka samu ƙarfin yi za ka san abin da zai ta da kai an gane ko shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana inda na sha'atul layli hiya shaddu wada ya fi daidai tsananin natsuwa samun natsuwa wa wa aqwamu qila kuma shine zance yafi miƙewa wato ko tilawan kake barwa zaka ji ya fi tafiya na
إن لك في النهار سبعا طويلا
Allah subhanahu wataala ya ce inna laka fil nahari mun sani cewa a tare da kai a wuni sabahan dawilan akwai kai kawo mai yawa kaga yanzu a ce an sa kiyamun nahar lokacin da kake kasuwa ka fara kasuwanci a ce sai ka dawo ka fara wannan sai ka dawo kana gona sai ka dawo duka wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce mun sani akwai kai kawo mai yawa a rana shi yasa ba mu ce a miƙe da rana ba an gani abinda ake so mutum zai zama ya kiyaye yin nafilan raka'atan fajar an gani sai kuma walha sallar walha zuha lokacin da hantsi ya daga ana yin ta sai kuma raka'a biyu ko raka'a hudu kafin a zuhur raka'a biyu ko raka'a hudu bayan a zuhur sai kuma raka'a biyu ko raka'a hudu kafin la'asar ba a yi nafila bayan la'asar kamar kwar haka yanzu ba za a yi nafila ba in ka ga mutum yana nafila bayan da asar an gani to ya ga wasu suna yi ne karfi da akwai wasu mazhaban da su sun amince a yi amma shi daga ganin shi kasan bai san cewa ba a yi ba ne ko kuma ya zama mutum ana bin shi sallah in ana bin mutum sallah bayan da asar zai rama ko bayan da amma in dai nafila ne ba a yi sai kuma bayan magriba daga nan shi kuma dare ya shiga shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce akwai wannan na وذكر اسم ربك وتبتل إليه Allah
تبتيلا subhanahu wata'ala ya ce wa kurka ambaci isma rabbika sunan ubangijinka wa tabtil ilayhi tabtila kuma ka yanke dukkan komai da komai tabtilan zuwa ka koma gare shi gaba daya shi yasa ake son khushu'i a cikin sallah komai ka bashi ka koma wurin ubangiji amma yanzu na daidai ne za ka ga mutum yana sallah al'amarin shi gaba daya ba yana tunanin wani ma sai ka yi kabbarin shaidan zai zo maka nan ne za ka fara tuna abu kaza da na manta shi yanzu sai tuna maka au mukullin ka na wuri kaza kuwa au kaza mun yi alƙawari da wani ba a daidai lokacin da kai barin kai kabbarin sallah a ko abin da ake so ka miƙa ka yanke komai da komai komai ka zingina shi ka koma wurin ubangiji sai mu kwana nan lokaci don da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladin shi kuskuren da muka yi da gare mu ne Allah ya kare farman sai na sallallahu alaihi wasallam
dukkan bukatocin mu albarka wani tafsiri Allah ka biya mana su inda muke yi corona ya duka Allah ka tsare mu kare mu Allah ya zauna da mu lafiya ya zauna da kasan mu lafiya zuwa gabanin mu Allah ya kara mana jagora rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar